الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى وما أعرف أحدا أنشأ الإيمان فعلقه على المشيئة فإذا علقه فإن كان مقصوده أنا مؤمن إن شاء الله أنا أؤمن بعد ذلك فهذا لم يصير مؤمنا مثل الذي يقال له هل تسير من أهل دين الإسلام فقال أسير إن شاء الله أسير أسير إن شاء الله فهذا لم يسلم بل هو باق على الكفر وإن كان قصده أني قد آمنت وإيماني بمشيئة الله صار مؤمنا ولكن إطلاق اللفظ يحتمل هذا وهذا فلا, يجب فلا يجوز إطلاق مثل هذا اللفظ في الإنشاء وأيضا فإن الأصل أنه إنما يعلق بالمشيئة ما كان مستقبلا وأما الماضي والحاضر فلا يعلق بالمشيئة والذين استثنوا لم يستثنوا في الإنشاء كما تقدم كيف وقد أمروا أن يقولوا قالوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وقال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله فأخبر أنهم آمنوا فوقع الإيمان منهم قطعا بلا استثناء وعلى كل أحد أن يقول آمنا بالله وما أنزل إلينا كما أمر الله بلا استثناء وهذا متفق عليه بين المسلمين ما استثنى أحد من السلف قط في مثل هذا وإنما, وإنما الكلام إذا أخبر عن نفسه مؤمن كما أخبر عن نفسه بأنه بر تقي إذا أخبر عن نفسه بأنه مؤمن نعم إذا أخبر عن نفسه بأنه مؤمن كما يخبر عن نفسه بأنه بر تقي فيقول القائل له فقول القائل له نعم فقول القائل له كقول القائل له ف ف فقول القائل له فقول القائل له أنت مؤمن هو عندهم كقوله هل أنت بر تقي فإذا قال أنا بر تقي فقد زكى نفسه فيقول إن شاء الله وأرجو أن أكون كذلك وذلك أن الإيمان التام يتعقبه قبول الله له وجزاؤه عليه وكتاب الملك له وكتابة الملك وكتابة الملك له فالاستثناء يعود إلى ذلك لا إلى عمله لا إلى ما علمه لا إلى ما عمل ما عمل ما علمه نعم لا إلى ما علمه هو من نفسه وحصل واستقر فإن هذا لا يصح تعليقه بالمشيئة بل يقال هذا حاصل بمشيئة الله وفضله وإحسانه وقوله فيه إن شاء الله بمعنى إن شاء الله وذلك تحقيق ولا تعليق
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin al-Imam al-Bukhari dake na rijiyar zaki a wannan gari na Kano a wannan yammaci na Litinin yau muna 14 ga watan Zulqa'da hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam 1446 wanda kuma yake daidai da sha biyu ga watan biyar miladiya ta 2025 a wannan majalisi na mako-mako wanda muke karatu cikin wannan littafi mai suna alfurkan bayan alhaƙi wal butlan wallafar al'imam al'allama shekul islam تقي الدين أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى wannan shine darasinmu na 70 a cikin wannan littafi malam nuhu ya dan dawo da mu baya kaɗan saboda ya ɗora karatun akan na baya wannan wurin mun dan karanta shi sai dai kawai saboda a ɗauko karatun daga gibi malam yana magana akan al-istisna'u fil iman mas'alar al-istisna mutum yace ana mu'minun insha Allah ni mu'mini ne insha Allah insha Allah din ita ce ake cewa al-istisna wato togaciya ce ni mu'mini ne insha Allah magabata sun yadda mutum yace insha Allah balma wasu suna wajabta haka duk da dai magana ta gaskiya ba wajibi bane amma mustahabbi ne mutum ya faɗi haka musamman idan tambayarsa aka yi kai mumini ne ce ana mu'minun insha Allah yana ba da labari game da yanayinsa imani kamar yadda muka sani a karance shi ne abinda muke ƙudircewa a zuciyarmu muke furta shi da bakinmu kuma muke aikata shi da gaɓoɓinmu yana ƙaruwa yana kuma raguwa wannan shi ake cewa imani abinda muke kudircewa a zuciyarmu muna kudirce cewa Allah subhanahu wataala ɗaya ne abin bauta mun gaskata duka sifofinsa da ayyukansa da duk abin da ya umarce mu mu imani da shi mun yarda da Annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne abin da yazo da shi gaskiya ne duk mun yarda da wannan mun kudirce wannan a zuciyarmu kuma muna furta wannan da bakinmu muna cewa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sannan kuma zukatanmu suna aiki da wannan muna san Allah muna san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna san alqur'ani muna san masu san Allah da manzansa duka mutanen ƙure muna san su muna san abin da Allah yake so muna dogaro ga Allah muna jin tsoron Allah tsoro na ƙololuwa da babu sama da shi muna fata a wajen Allah waɗannan duka ana kiransu a amalul qulub ayyuka ne da muke yin su a zuciyarmu muna jin san Allah a zuciyarmu da san manzansa da san masu san Allah da manzansa da san abin da Allah yake so da manzansa muna jin haka a ranmu wannan shine amalul qalb da tsoron Allah da kake ji a zuciyarka da kyakkyawan fata da kake da shi a wajen Allah waɗanda duka ana kiransu amalul qulub to duka waɗannan suna da cikin imani duka waɗannan suna cikin abin da ake cewa imani da Allah ko kuma al'iman saboda haka ayyukan da muke yi duka waɗanda Allah ce mu yi na wajibi salloli da muke yi azumin watan ramadan hajji da ake zuwa a yi a sauki farali da gaskiya da riƙon amana duka waɗannan ayyukan su ma duk suna cikin imani duk wani ɓangare ne na imanin da muka yi da Allah da abin da ya saukar wa manzansa wanda duk suna cikin imani saboda ka ayyukanmu kyawawa suna cikin bangare ne na imaninmu bangare ne na imaninmu shi yasa imani yake karuwa saboda idan waɗannan ayyukan suka karu to imaninka ya karu idan da kana sallolin farilla baka na filfilu to duk da ka fara yin na filfilu to ayyukanka imaninka ya karu in da kana zakka amma baka sadaka to duk sadaka kama yin sadaka to ayyukanka sun karu kuma kullun kai aikin ka zai imanin ka zai hayayyafa sauraka imani na hawa hawa to kuma kaga idan aka ce kuma an samu raguwar waɗannan abubuwa to kaga shi kuma imanin tunda da su ne imanin ya hawa kaga raguwar su za ta sa ya ragu shi ne ake cewa yana karuwa da kyawawan ayyuka yana raguwa da saban Allah yayin da mutumin da yake barin sallah ta wuce ko yake yin ƙarya ko ya zama barawo ko ya zama zinaci kaga yana sabawa umarnin Allah ko yana aikata abin da Allah ya hana to imanin sa anan yana raguwa to saboda haka bayan Allah na kwarai sun san cewa ba za su iya yin duka wani abu da Allah yake so ba a ce duk wani abu da Allah yake so za su iya yinsa ba wanda zai iya wato bakan kirji ya ce duk wani abu da Allah ke so shi yana yi zai iya yin wani wani abu ba zai iya yi ba wani abu ko yana so yi ma ba zai iya yi ba eh yanzu kana ji kana gani ana tafiya haji kana son ka je hajjin amma sai ka samu iko ba wai dan baka so ba amma baka da kuɗi ya zaka tafi ba da zai kai ka saboda haka wani abun gashi kana son shi kana son kai amma ba lalle ka iya ba kana ganin masu wadata za su fitar da kudin suna ta sadaka suna ta aikin alheri kai ma kana so kai ba ba ka so ba amma ba ka da kudin da za ka yi ba dole ka hakura ba sai dai ka rika fata ka ce ni ma Allah ya bani kudi irin na wane in yi irin abin da yake yi na alheri to kai ma sai ka samu ladan anan kyakkyawan niyyarka saboda haka ba wanda zai iya bugar kirji ya ce duk wani abu da ake so shi yana yi to sannan kuma a yanayi din ma abubuwan da yake yi din ma ba zai iya buga kirji ya ce yanayin su ɗari bisa ɗari babu wani tangarɗa a cikin su ko ya yake ba muna tashi mai sallah lokacin da aka kira sallah lokacin sallah yi amma ba mu da tabbacin cewa daga farkon sallah mu har ƙarshe ba inda muka kuskure ko duka sunnonin da annabi yake a sallah muna yin su wanda ya ce haka ma sai dai kawai ka saurare shi wani zai yi wani ba zai iya wani ma bai san sunnar ba ba bare ita wata sunnar ma baka san da ita ba to kaga ashe ayyukan imani ba za ka iya zuwa da su cip cip ba sai dai ka zo da abin da ya sawwaka to kaga sai dai ka ce insha Allah kenan kai mu'mini ne insha Allah kana fatan ka zanto ka zo da ayyukan imani din kamar yadda ake so sannan aikin da muke yi muna da kyakkyawan fata a wurin Allah ya karba amma kuma muna da tsoro da fargaba kada ya zanto mun aikata abin da ya hana Allah ya Allah ya karba aikin to shi ma kaga anan ba mu da tabbaci illa iyaka dai muna da kyakkyawan fata amma akwai tsoro na cewa watakila watakila mun yi wani abin da zai hana Allah ya karba aikin namu saboda haka mu'mini yana bautawa Allah tsakanin fata da tsoro khawfi war raja' to kaga akwai rubuta wannan aikin akwai sakayya na wannan aikin duk bawa bai da bai da bai da wannan a hannunsa to kaga anan ashe sai ya ce insha Allah yana da kyakkyawan fata Allah subhanahu wataala zai karba aikin sa kuma zai bashi lada akan sa wannan shine dalilin sa suke cewa insha Allah insha Allah suna cewa insha Allah sannan kuma suna tunanin gaba Allah ya karɓi ransa akan wannan aikin domin zukata suna hannun Allah alqulubi bi yadir rahman bi usbi'ir rahman yana jujjuya su yadda ya ga dama saboda haka mutum bai san yaya ƙarshen sa zai zama ba amma dai yana da kikkiawan fatan ubangiji subhanahu wataala ya cika masa da imani to kaga duka waɗannan abubuwa idan ya hararo su sai ya ce insha Allah shi ne dalilin sa suke cewa insha Allah ba wai dan suna shakka ba ba wai dan mumini yana shakkar imaninsa ba kamar yadda wasu suke faɗa wanda suke cewa ba a faɗa kamar murji'a da aljahmiya kamar yadda muka karanta a baya su ba su yadda ka ce insha Allah ba suka ce ka faɗar haka kamar kana shakka ne cewa ba ka da tabbas akan imaninka shi kuma imani ana son ka zanto kana da tabbas suka ce tunda kana shakka imaninka ma babu shi saboda haka suka hana a faɗa to wani ita ce matashiyar da ibnu taymiya yake tattauna a kanta idan aka koma karatun baya domin yi wannan bayanin dalla dalla to shine malam yace wa ma a'rifu ahadan an sha'a al-iman fa allaqahu ala al-mashi'a to yayin da mutum yazo zai zama mumini a da ba mumini bane sai yazo zai yi imani zai karbi kalmar shahada zai karbi gaskiyar da annabi ya zo da ita to anan kaga ba zai ce insha Allah ba in an bashi kalmar shahada ya ce insha Allah saboda nan insha ne akwai bambanci tsakanin al-khabar ko al-ikhbar da al-insha idan kana bada labarin kanka an tambaye ka kai mu'mini ne ka ce ana mu'minun insha Allah ka kana na bada labari ne akan kin kanka wannan sai ka ce insha Allah amma idan insha ne wato yanzu ne za a farar da imanin babu shi a farko a baya to shine malam yace ban san wani wanda yazo dan zai musulunta ko wani zai musulunta yace masa ya ƙara insha Allah ba a cikin kalmar shahadarsa ko idan ya ce da shi imani ya ce na yi imani insha Allah ya ce fa'iza allakahu fa'in kana maksuduhu ana mu'minin insha Allah idan mutum ya ƙara insha Allah shi ne allakahu ɗin idan ya ƙara insha Allah kuma ya zama manufarsa yana nufin ya ce ni mumini ne insha Allah ai ana uminu ba da zalika yana so ya ce ni zan yi imani nan gaba fa haza lam yusir mu'minan to kaga bai imanin ba kenan idan ce aka ce da shi kai imani yace ana mu'minun insha Allah yana nufin nan gaba zai yi imani kaga har yanzu bai zama mu'minin ba misal alladhi yuqalu lahu kaman mutumin da za a ce da shi hal tasiru min ahli dinil islam shin zaka zama musulmi fa qala sai yace asiru insha Allah zan zama musulmi insha Allah fa hadha lam yuslim kaga wannan bai zama musulmin ba ce zan musulunta insha Allah waɗanda suke zuwa wa'azin maguza suna jin irin wannan alkawarin sosai ce in an yi girbi da mana abin nan amfanin gona ya kyau zai musulunta ko in ya gama bikin 'ya'yansa zai musulunta ko in ya yi wa 'ya'yansa kaciya zai musulunta kaga wanda bai zama musulmi ba in ya mutu haka ya mutu ba musulmi ba bal huwa baqin alal kufri yana nan kan kafircinsa da haka kalmar insha Allah anan ba za ta sa ya zama musulmi ba sai in ya zama musulmi wa in kana qasduhu in kuma abin da yake nufi da yace ana mu'minun insha Allah anni kad amantu yana nufin shi ya farga yayi imani wa imani bi mashi'atillah imani na kuma nayi shi da mashi'ar Allah yana so gaya maka cewa ai nayi imani tun Allah ya ga dama nayi imani ya ƙara insha Allah sara mu'minan to ya zama mu'minin kenan lakin itlaqal lafzi yahtamilu hadha wa hadha sai dai yayin da mutum aka ce da shi kai imani sai ya ce ana mu'minun insha Allah kaga wannan magana za ta ɗauki waccan ma'anar farko za ta ɗauki ta biyu za ta zama tana da harshen da tana da ma'ana guda biyu ɗaya ma'anar bai zama mumini ba ɗaya ma'anar kuma ya zama mumini fa wa hadha la yajuzu itlaqu misli hadha al-lafz fil insha to kaga a irin wannan mahalli bai kamata ya kawo irin wannan zancen ba ce ka musulunta ce kawai na musulunta in kuma bai musulunta bai ce zan musulunta a san cewa bai musulunta ba amma ya ce ana mu'minun insha Allah ya faɗa haka to wannan ba daidai bane wa aidan har ila yau fa innal asla annahu inma yu'allaqu bil mashi'ati ma kana mustaqbalan abinda zai zo nan gaba shi ake dangana shi da mashi'a abinda zai zo nan gaba fa amma al madi wal hadir amma abinda ya riga ya wuce da abinda ake ciki fala yu'allaqu bil mashi'ati ba a dangana shi da mashi'a ba a ƙara masa insha Allah wallazina istasnaw lam yastasnaw fil insha'i wadanda suka yi istisna'i cikin magabata ba sun yi istisna'i bane a cikin insha'i lokacin da aka ce su yi imani a irin nan ne suke cewa ana mu'minun insha Allah kaifa wa qad umiru an yaqulu ta yaya za su haka bayan an umarce su su ce amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahima an umarce su da su ce mun yi imani da Allah da abin da aka saukar mana da abin da aka saukar wa Ibrahim da Ismail da Ishaq da Yaquba wal asbat da jikoki hakanan Allah ya ce amanar rasulu bima unzila ilayhi min rabbih manzo yayi imani da abin da aka saukar masa daga ubangijinsa wal mu'minuna hakanan mu'minai kullun amana billahi kowanan su yayi imani da Allah wa mala'ikatihi da mala'ikunsa wa kutubihi da littattafansa wa rusulihi kaga anan ubangiji subhanahu wataala sai ba da labarin cewa sun riga sun yi imani saboda ka babu bukatar a kawo mashi'a saboda wani abu ne da ya riga ya wuce ana tabbatar da wani abu da sun riga sun same shi fa akhbara annahum amanu Allah ya bada labarin cewa sun yi imani fa waqa al imanu minhum qat'an bila istisna don haka imani ya tabbata gare su ba tare da togaciya ba wa ala kulli ahadin an yaqula to hakanan dole ne kowa ya ce ya tabbatar da cewa yayi imani da Allah wa ma unzila ilaina da abinda aka saukar mana kama amara Allah bil istisna kamar da Allah ya umarni ce qulu amanna billah ku ce mun yi imani da Allah don haka dole ne kowane mumini ya faɗi wannan cewa yayi imani da Allah da abinda aka saukar wa manzo ba tare da togaciya ba وهذا متفق عليه بين المسلمين وأن دك مسلمي سنجي اتفاقي أكن هكا ما استثنى أحد من السلف قط في مثل هذا أتكين إلو وانا باب وانا لك تكين مقباتا ليتوغتيا وإنما الكلام إذا أخبر عن نفسه بأنه مؤمن أنا مقنا نيعين متنزي بالالعباري كنكن كنسا شوى شي مؤمنيني كما يخبر عن نفسه بأنه بر تقي كما ينزي بالالعباري شوى شي مي وألا داعني ko shi mai bin dokokin Allah ne kaga anan yayin da mutum zai ce shi mai yi wa Allah da'a ne kaga ba yana magana ne akan wani abu da ya wuce ba yana magana ne akan rayuwarsa gaba daya ta yau da ta gobe da ta jibi da ta nan gaba ma zai zama mai yi wa Allah da'a mai biyayya ga Allah to kaga wannan wani abu ne wanda bai kamata ya yanke ba ba tare da istisna'i ba duk da cewa mumini in ba akwai wani dalili ba ai ba zai ba zai tsarkake kansa ba wala tuzakku anfusakum lam tara ila ila zina yuzakkuna anfusahum bal illahu yuzakki man yasha saboda ka kakku tsarkake kanku tun ba zai tsarkake kansa ba zainab lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ganta ce ya sunan ta ce barra annabi ce bal anti zainab a ke sunan ki zainab ba barra ba dan barra yana nufin mai biyayya mai da'a ga Allah فقول القائل له أنت مؤمن هو عندهم كقوله هل أنت بر تقي idan wani ya ce da kai anta mu'minun kai mu'mini ne kamar cewa da kai yake hal anta barrun taqiyyun to kaga anan sai ka ce da shi insha Allah haka ki fata ce kai kai yanzu mai tsoron Allah ka ce haka nake fata ce kai mai tsoron Allah ne ka ce tabbas ni mai tsoron Allah ne kaga da bambanci cewa da ka ji tsoron Allah to kai mai kai kana jin tsoron Allah ce ina fata ina fata kaga wannan ba wani abu ce ina fata in zama mai tsoron Allah amma ya ce kai din kana jin tsoron Allah ne ka ce tabbas ni ina jin tsoron Allah kaga akwai akwai tsarkake kai to haka in ka ce da shi na'am insha Allah to wannan babu tazkiyatun nafs a ciki فإذا قال أنا بر تقي فقد زكى نفسه idan mutum ya ce ana barron taqiyyun ne mai da'a ne ga Allah ne mai kiyaye dokar Allah ne mai tsoron Allah ne to kaga ya tsarkake kanshi fa yaqulu insha Allah don haka sai dai ce insha Allah ana barron taqiyyun insha Allah wa arju an akuna kadhalika ina fatan in zanto haka wa zalika anna al-iman at-tamma me yasa ba zai ce ni mu'mini bane kawai yayi shiru ba tare da insha Allah ba saboda shi cikakken imani ce imani cikakke shine imanin da babu wani abu na saban Allah a ciki sannan kuma duka ayyukan wajibi an zo da su babu wani abu na saban Allah a tattare da mutum sannan duk wani aikin da yake wajibi akan sa ya zo da shi wannan shine al-imanu tab cikakken imani to shi cikakken imani ba wai kawai aikin kadai bane akwai wasu abubuwa da suke tattare da shi akwai lawazimuhu akwai lawazimuhu lawazim din sune qabulul qabulul lahi lahu Allah ya karbi wannan abin da kai kyakkyawan aikin naka Allah ya karba sannan wajaza'uhu alaihi Allah ya saka maka akan sa wa kitabatul malik lahu kuma mala'ika ya rubuta wannan aikin naka akan aiki ne mai kyau saboda haka kaga ashe in ka ce kayi imani kana nufin kana da cikakken imani to ya aka yi kasan waɗancan abubuwa sun samu ya za a yi kasancewa Allah ya karɓa abin ya za a yi kasancewa Allah zai saka maka akan abin ya za a yi kasancewa mala'ika ya rubuta abin cikin kyawun ayyuka baka sani ba waɗannan duk wasu abubuwa ne da baka da ilimi a kansu to saboda haka kaga ashe akwai buƙatar ka ce insha Allah domin ka ka nuna kyakkyawan fatarka a gurin Allah cewa waɗannan abubuwa da sun samu an gane ko sauraka ba wai kawai imanin bane a'a akwai abubuwan ai da za su biyo bayan imanin Allah ya karba abin baka sakayya akan sa rubuta maka shi shine yace falistisna'u yaudu ila zalika don haka lokacin da kace insha Allah kana nufin waɗannan abubuwan kana nufin waɗannan abubuwan na sakamako da rubutawa da karba da sauransu waɗanda a gaibi ne ba a hannunka yake ba la ila ma alimahu huwa min nafsihi ba abinda kai ka riga ka sani a karan kanka ba kai a karan sanka ka san cewa ka yadda da duk abubuwan da Allah ya ce ai imani da su baka da dardar akan sa baka da tababa kuma iya sanin ka kana duka salloli in wani abu ya zo na wajibi kana aikatawa in wani abu ya zo na haram kana kauce masa iya sanin ka zaka san wannan to amma wasu abubuwa kuma suna bayan waɗannan wanda baka san su ba aikin da kake yi yana cikin kyawun ayyukan da aka rubuta maka kuma yana cikin abin da zaka samu sakamako Allah ya karba abin duk waɗannan abubuwa ba hannunka suke ba to ashe in kace ana mu'minun insha Allah waɗannan wannan insha Allah tana aiki akan abubuwan da baka sani ba in sauran kana da abin da zaka iya cewa ka sani a game da kankin kanka la ila ma alimahu huwa min nafsihi wa hasala wastaqarra ba abin da ya riga ya sani ya tabbata ba fa inna hadha la yasihu ta'liquhu bil mashi'a abin da ka riga ka sani ya tabbata wannan ba sai ka kawo musu mashi'a ba saboda ya riga ya tabbata ka riga ka san shi sallah ka riga kayi kayi sallah kace kayi sallah ka riga kayi ka san kayi to amma abin da zai biyo bayan sallan sallan ka a karba a saka maka a rubuta maka ita wannan wani abu ne da ba hannunka yake ba to zan ka ce kayi sallah insha Allah kana nufin abubuwan da za su biyo bayan sallar ba ita sallar ba bal yuqalu hadha hasilun bi mashi'ati Allah wa fadlihi wa ihsanihi yayin da kace yayin da ka ce ana mu'minun insha Allah kana nufin waɗannan abubuwan kana nufin waɗannan abubuwan za su samu da yardar Allah da mashi'arsa da fallarsa da ihsaninsa tunda duk ayyukan da muke yi Allah yana mana sakamako ne akan su da ihsaninsa da fallarsa ba wai dan ya zama dole sai ya saka mana akan sa ba yayi alkawari ne kuma zai cika alkawari Allah baya saba alkawari amma ba wani abu bane muka cancance shi kamar yadda ka san in ka sayi abu ka biya ka cancance shi da yadda ka sayi abu ka biya da kudinka ya zama naka in an hana ka ma zaka iya kai kara zaka iya rigima zaka iya fada akan wannan abun to mu'amalar mu da ubangiji ba haka take ba sai dai falala sai ihsani shine yake falala kai ya karba ya baka ninkin abin da kai eh in ba su sukan da yake bin ka ne ba zaka iya biyan sa ba ba wanda zai iya biyan Allah ba su sukan da yake kansa eh wannan makwarwa ɗaya ɗaya tar wannan da ka sha a ce ka biya ta ka biya Allah wannan makwarwa ba za ka iya biyan sa ba eh in ya hana ka duk duniya ba mai iya baka saboda haka ba ba ba ba mu'amalar ciniki da saye da sayarwa muke yi da ubangiji ba shi zai iya mana wannan falalar ya ce na saya abinsa ne kuma ya ce na saya eh wannan falalarsa ce kayansa ne yana kwaci kayansa kuma ba ba kada yadda zaka yi amma zai ce kuma na saya inna allaha ashtara minal mu'minina anfusahum yace na saya zan baka aljanna abinda ya saya da abinda ya baka ka kwatanta ka gani wanne ne yafi wanne eh zaka hada abinda ya saya naka da abinda zai baka ba ka hada ba wa qawluhu fihi insha Allah bi ma'ana insha Allah وذلك تحقيق لا تعليق yayin da kace insha Allah akan abin da ka riga kai ya tabbata abinda abinda abinda nan baka san baka san baka san shi ba abinda ka riga kai ya tabbata kamar aikin da kai na sallah ko wani abu da kai na imani da Allah da sauransu to insha Allah yana nufin insha Allah tunda Allah ya so ya ga dama to wannan abin nayi shi sallar da muka yi azumin da muka yi hajjin da muka yi duk wani abu da muka yi Allah ne ya ga dama ya ara mana damar har muka samu muka yi wannan abu wa zalika tahqiqun la ta'liqun to insha Allah anan tahqiq ne la ta'liq kana ƙara tabbatar da abin ne ba wai kana danganta abin ne zuwa zuwa ga mashi'a cewa nan gaba zai faru ba shine ya ce war rajulu za ka karanta ci gaba ka bar mun والرجل قد يقول والله لا يكونن كذا إن شاء الله وهو جازم بأنه يقول mutum zai iya cewa wallahi abu kaza zai kasance a zuciyarsa ba ya da ta baba akan abin zai kasance wato yana da kyakkyawan ƙuduri da azama a zuciyarsa na abin zai kasance kalmar insha Allah anan ba ta'liqi bace tahqiq ce tabbaci yake bayarwa falmu'allaqu huwa al-fi'lu abinda zai zo ya faru nan gaba shi yake ta'liqi ba abinda yake zuciyarsa ba abinda yake zuciyarsa shi ya tabbatar cewa wannan abin ya riga ya ci gurin sa ya ya kulla kuduri akan sa so haka ba yana ta'liqin kulla kudurin sa bane yana ta'liqin aikin da zai biyo bayani nan gaba ka qaulihi ta'ala kamar inda Allah ce la tadkhulunna al-masjidal harama insha Allah lalle tabbas haƙiƙa za ku shiga masallaci mai alfarma insha Allah za ku shiga masallaci mai alfarma insha Allah Allah shi yake gaya wa annabi da sahabbai wannan maganar cewa za su shiga masallaci mai alfarma ana nufin makka almasjidil haram ana nufin makka gaba daya Allah ce za ku shiga tabbas za ku shiga sai Allah ce insha Allah Allah bai san za su shiga bane Allah ya san za su shiga to amma ƙara insha Allah anan ba tana nufin cewa muna ta baba ko za su shiga ne ko ba za su shiga bane ko ai shine bai ba da damar shigar kuma yace za ku shiga kuma ya karfafa abin da rantsuwa da nuna tawkid la tadkhulunna al-masjid al-harama yace insha Allah to wannan insha Allah tahqiqan ce la ta'liqan tabbacin za ku shiga ne wallahu alimun bi annahum sayadkhulunaha Allah ya san za su shiga wa qad yaqulu al-adamiyyu to dan adam ma zai iya ce la af'alanna kaza insha Allah wa huwa la yasimu bi annahu yaqa'u lakin yarjuhu zai ce wallahi zan yi kaza insha Allah ba yana da tabbacin cewa abin zai faru ba amma yana fatan abin zai faru fa yaqulu fa yaqulu fa yaqulu yakunu insha Allah yana nufin zai kasance insha Allah thumma azmuhu alaihi kad yakunu jaziman sannan kudirin da yayi zai iya zama kudiri ne da ba ta baba har a zuci yana da tabbaci zai yi abin ce zan baka kaza insha Allah anan a zuciyarsa ya riga ya ya daura kudirin zai bashi to sai dai kuma zai zai abin zai faru ba zai faru ba wannan yana hannun Allah to sai ce insha Allah ba yana ta babar magana sa bane ka san wani in ka ce insha Allah sai ga kamar ba da gaske kake ba ce ina son ka taimaka min kaza kaza insha Allah zan taimaka maka sai je yana ta baba tunda ka je ya ce insha Allah ba zai yi ba za ka yi min ka ce insha Allah za ka yi min insha Allah ni fa insha Allah din ne ban gane ba kawai ka ce za ka yi min ko ba za ka yi min ba amma ni insha Allah din ne eh to ba dai ba lalle bane yana ta baba a ransa amma kuma tunda abin ba a hannunsa ba zai iya faruwa zai iya kasa faruwa ثم عزمه عليه قد يكون جازما ولكن لا يجزم بوقوع المعزوم عليه amma ba zai tabbatar wa cewa abin da yake da niyya ba zai faru wa qad yakunu al'azm mutaraddidan mu'allaqan bil mashi'ati aidan tana yiwa kuma azam wato kudirin nasa tun farko ma yana nufin ba tabbas zaka yi mun yace insha Allah insha Allah a zuciyarsa bai da tabbas duk zai yiwu لكن متى كان المعزوم عليه معلقا لزم تعليق بقاء العزم لكن سيده متى كان المعزوم عليه معلقا indai abinda zaka zaka zai zaka yi din abinda zai faru din wani abu ne wanda sai Allah ya ga dama ya faru lazima ta'liqu baqa'il azmi to shi ma kansa azamar azamar ita ma sai ka hada ta da mashi'a tunda ita ma azumar qattan fasikh kana iya jin a yau ko a yanzu zaka iya abu kaza da an jima ka ji ba zaka iya ba zai yi ka canza ka canza ra'ayi al'azaimu tanfasikh za su iya za ta iya canzawa lokaci guda wala qad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqahu faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun kafin a zo kowa to yake a zo yaki amma an zo kuma duk kowa ya firgita sauraka al'azaimu qad tanfasikh to sauraka ita ma azimar ita ma sai ka sai ka hada ta da insha Allah shine shine ma'anar lazima ta'liqu baqa'il azmi fa innahu bi taqdiri anna ta'liq al'azmi ibtida'an aw dawaman fi mithli dhalika abinda kake nufi anan shine shi kansa azamar tun daga farko sai da sai da mashi'ar Allah abin ne zaka ji zaka yi shi shi zai baka damar ka ji za ka yi abin sannan kuma da mashi'ar Allah wannan damar da jin za ka yi abin za ta zarce ta ci gaba da ɗorewa saboda ka kaga ashe akwai buƙatar wato karate abin da mashi'ar Allah ibtida'an wa dawaman ibtida'an tunda farkon abin ba lalle bane ka ji ma kana son kai abin in ba dan Allah ya sa maka son abin ba yana iya cire maka son abin tun farko ma ba za ka ji kana so ba saboda haka kaga ya sa maka san abin matan farko mashi'arsa ce sannan kuma abin ya zarce ka ci gaba da jin abin kana son shi har lokacin da zaka zo kai aikata shi shi ma wannan sai da bashi'ar Allah saboda haka sai ya zama ta'liqul azmi ibtida'an aw dawaman fi mithli zalika ولهذا لم يحنث المطلق المعلق wannan jumlar a hada take da waccan ولهذا لم يحنث المطلق المعلق a baya can mun yi wannan maganar ita ce dai cikonta ne ibn taymiya ya al-mutalliq al-mutalliq al-mu'alliq mutumin da yace wa matashi anti taliqun insha Allah wato yace ya sake ta insha Allah ce je kina sake ki insha Allah to a baya mun yi wannan karatun ban sani ba yana dan koya tafi mai ibnu taymiya yake gani game da mutum da yace yace wa matarsa anti taliqun insha Allah yace na sake ki insha Allah ta saku ko bata saku ba me hukuncin da ibn taymiya ya bayar akan wannan a baya ya faɗi wannan ka a duba ka ka aleka na ga wasu nan ka aleka eh eh kaulan wahidan bata saku ba ya koma kudarsa a ce masa to a ce masa me to sai a ce masa me dama insha'i ne dama insha'i ne ba kabar ba ne a'a ni ba karta fita ba baya a wannan sakin karka fita da mu kai ma wani waje wani yuradu bihi shay'an ibnu taymiya ce wani lokaci zai zama sakin wani lokaci kuma zai zama ba saki ba idan yana nufin insha Allah ta sau wato wannan mashi'ar ba yana nufin ta'liq da ita ba ba yanzu baka gama akwai mashi'ar da ake faɗa ta haƙiƙan la ta'liqan ba yawa idan yana nufin sakin da wannan lafazin yanci anti taliqun insha Allah yana nufin na sake ki saboda Allah ya ga dama in sake ki ta sako ka gane in kuma yana nufin anti taliqun insha Allah yana nufin nan gaba in Allah ya so zan sake ki ba wai yana nufin yanzu yayi ba to shi kenan sai a jira sai ya saki yanzu ba ta saku ba ana jiran sai saki da in ya ga zai iya in shi namiji ne ya sake ta ɗin an gane? yawa idan yana nufin iqa'u talak in kana muraduhu at-talak to sai zama mashi'ar nan sai zama kamar in sha Allah in sha Allah kamar in sha Allah anta taliqun in sha Allah insha Allah bi ma'ana insha Allah tunda Allah ya ga dama kin sa kin sa shikenan ta saku in kuma yana nufin insha Allah nan gaba zan sake ta to sai a jira kuma sai in yayi sakin mace ba ta zama ta saku ba sai an yi sakin sai saki ya saku shi anan bai tabbatar da sakin ba ya jingina sakin eh yawa ya jingina sakin saboda haka sai a jira sai yayi saki yawa shi yasa yace wali hadha lam yahnath al mutalliq al mualliq saboda haka ba zai zama ya ya ya wato ya sakin ya tabbata ba shine alhins shine sakin ya tabbata ba zai zama sakin ya tabbata ba dan kawai ya ce an tsaliqun insha Allah saboda wannan bayanin da yi wa harfu in la yulqi al'azma fala budda idza dakhala 'ala al-madi sara mustaqbalan harafin in baya tabbatar da wannan baya wanzar da wannan azamar da take zuciyarsa saboda haka labudda idza dakhala ala al-madi sara mustaqbalan idan in ta shiga a fi'ili madi za ta zama mustaqbal ce in jaa zaidun kaga bai zo ba kenan sai nan gaba ake sa ran zai zo fa in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa inna ma fi shiga kaga anan duka abin ba a nuna ya tabbata ba amma in ya tabbata to ga sakamakon an gane haka insha Allah kaga ba ba a tabbatar da cewa abin ya tabbata ba ana jiran ya tabbata kuma ga yadda hukuncin zai kasance wa idza urida al-madi dakhala harfu kana idan in tazo ana son fi'ilin da yake gabanta ya zama ma'anarsa madi to sai kana ta shigo kana madiya fi'ili madi kamar in kuntum tuhibbuna Allah in kuntum kaga kana ta shigo tare da abin nan kaga ana maganar a baya ko a yanzu in kun kasance fayufarraqu baina qawlihi ana mu'minun insha Allah wa baina qawlihi in kana Allah sha'a imani kaga akwai bambanci kenan in aka ce ana mu'minun insha Allah kaga wannan yana nuna tabbatar imanin wannan yana nuna tabbatar imanin fal imanu huna waqi amma in kana Allah sha imani wannan yana nufin al imanu lam yaqa yana nufin imanin bai tabbata ba وكذلك إذا كان مقصوده أني لا أعلم بماذا يختم لي hakanan idan ya zanto mutumin da zai ce ana mu'minun insha Allah yana nufin bai san da me zai cika ba duk mu'mini fata yake ya cika da imani fata ne yake ya cika da imani amma bai san da me zai cika ba to yayin da yace ana mu'minun insha Allah yana nufin ban san da me zan cika ba amma insha Allah zan cika da imani kaga anan ma insha Allah ba ta da wata matsala كما قيل لابن مسعود إن فلان يشهد أنه مؤمن كما ينأك يا عبد الله بن مسعود أكتشي قوانا ينا كف ينا واتو شوى ينا بعد شهيدة شوى شي مؤمنين شوى شي مؤمنين شي مؤمنين سيتشي فليشهد أنه من أهل الجنة تو يبعد شهيدة شي دان الجنة تند أي مؤمني دان الجنة kako inda har zai ba wa kansa shaida shi dan aljanna ne in zai ba wa kansa shi mu'mini ne kamar ya daidai yake ba wa kansa shi dan aljanna ne saboda haka anan yana nufin cewa ai bai san da me zai cika ba tunda bai san da me zai cika ba dan me zai rika ba da tabbacin cewa shi mu'mini ne ba tare da insha Allah ba an gane fa hadha muraduhu idza shahida annahu mu'minun inda Allah yamutu ala al-iman muradin abinda shi ibnu mas'ud yake nufi shine idan ya bada shaida cewa shi mu'mini ne a wurin Allah zai mutu akan imani in dai shi mu'mini ne a wurin Allah zai mutu akan imani kuma duk wanda ya mutu akan imani zai shiga aljanna yayin da muka yayin da nace ana mu'minun ina nufin abinda na sani game da kaina amma ana mu'minun inda Allah wannan ya akai na sani ba da tabbaci sai dai ce insha Allah an gane akwai bambanci tsakanin ka ce ana mu'minun kana nufin kai abin da ka sani a tsara din kanka ba wani abu da aka ci kai na imani ba kai ba don haka kai a jin kanka kai ne amma ana mu'minun inda Allah wannan shaida kake yi cewa a wurin Allah kai mu'mini ne haka zaka mutu akan imani kai dan aljanna ne daidai kake ka fito ka ce mutane kai dan aljanna ne wa kadhalika in kana maqsuduhu anna imani hasilun bi mashi'atillah hakanan idan ya zanto niyyarsa ya ce ana mu'minun insha Allah yana nufin imani na ya faru ne da mashi'ar Allah Allah shi ya ga dama na zanto mumini babu wani wanda yake zama mumini sai da yardar Allah amma ta sha'una illa an yasha Allah duk karkashin mashi'ar Allah muka zama mumini shi ya ga dama yahdi man yasha yake shiryar da wanda ya ga dama saboda shi ya ga dama ya shiryar da mu zuwa ga imani to idan mutum ya ce ana mu'minun insha Allah yana nufin cewa Allah subhanahu wataala shi ya ga dama ya shiryar da shi to kaga wannan ma yayi wa man lam yastathni qala ana la ashukku fi imani qalbi wanda kuma yace bazan ce insha Allah ba shi abinda yake hujja da shi shine ba zai kawo tuta baba ba akan imanin da ya ji a zuciyarsa baya shakkata baya shakkarsa fala junaha alai shi ma babu laifi idan yana nufin abin da yake ji a ransa ba wai inda Allahi ba idan yana nufin abin da yake ji a ransa baya da ta baba a kansa ya yarda da shi ya yi imani da shi wannan babu laifi amma idan yana nufin ana mu'minun insha Allah ai ana mu'minun inda Allahi ana mu'minun inda Allah ba tare da insha Allah ba to kaga anan akwai akai akwai wa Allah subhanahu wataala wani takaba wato da'awa wacce baka da hujja akan ta Allah ya saukar maka da aya ko wani wani wahayi yace kai a gurin sa mu'mini ne baka da wannan idza lam yuzakki nafsuhu in dai ba tazkiyar kansa yaso ba wa yaqta'u bi annahu amilun kama amara kama umira yana yanki ba da tabbacin cewa shi yana aiki da duk abin da aka yi umarni da shi kamar yadda aka yi umarni da shi wanda wannan babu mai iya wannan bugar kirji ya faɗi haka babu mai cewa duk abin da aka umarce shi da shi yana aikatawa kuma yana yi kamar yadda aka ce wa qad taqabbala Allahu amalahu kuma yana tutiya yana buga kirji yana tabbatar ba da tabbacin cewa Allah ya karba aikin sa wanda waɗannan duk suna cikin lawazim na cewa ana mu'min yayin da kace ana mu'min babu insha Allah don ka nuna cewa tabbas abinda kake yi Allah ya karba kuma Allah zai saka maka kuma duk abinda ya ce kai kayi to anan kaga kayi azarbabi wa in lam yaqul inna imanahu ka imani jibril koda baka fito ka ce imanin ka kamar na jibrilu ba kamar yadda waɗancan murji'a suke faɗa masu cewa imanin su cikakke ne don abinda su suke faɗa zamu zo nan gaba mu gani kuma a baya ma mun faɗa abinda su suke cewa imani wani abu ne dunkulalle guda ɗaya shuralle ne guda ɗaya baya karɓar rarrabuwa la ya tajazza la ya taba'ab shay'un wahidun la ya taba'ab saboda haka ko a same shi duka ko a rasa shi duka kuma in aka same shi duka baya baka da ikon kai ta baba a kansa kace insha Allah ko kana da imani ko baka da imani so a gurin su kawai kana da imani ne ko baka da imani amma ba magana kana da imani amma imaninka ya ragu ko ya karu babu wannan saboda haka su a gurinsu da imanin da imanin ɗaiɗaikun kowane irin mutum da imanin jibrilu da na mika'ilu da na annaba duk ɗaya ne tun da abu ɗaya ne dunkulalle guda ɗaya ko akwai shi ko babu shi wa nahwu zalika min aqwalil murji'a daga cikin maganganun murji'awa kama kana mis'ar ibn kidam yaqulu ana la ashukku fi imani kamar yadda mis'ar ibn kidam ibn zuhair al-hilali ɗaya daga cikin manya-manyan malaman hadisi ne a mutumin kufa ne a babban malami ne na hadisi kuma ƙwararre ƙwarai a cikin sha'anin hadisi yana daga cikin malamai da suka samu yabo na ƙoruruwa cikin harkar ilimin hadisi da haddace hadisi da rike hadisi ana wasu ma suke suka masa take da mushaf mushaf shine mushaf wannan da kake karatu qur'ani haka a san mushaf shine la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi saboda ku ba kuskure to saboda shi ma yadda ya rike hadisi kai ka ce mushaf ne ba kuskure Imam Ahmad yana cewa thiqatu ka shu'bata wa misar in ana magana tika to kamar shu'ba da misar duka dabakar su guda daya lokaci ɗaya suka suka rayu da misar ya riga ya riga rasuwa to mutum ne kuma har ila mai ibada yana da ibada yana da bautar Allah har ma wanda cikin magabata yake cewa idan dai yan aljanna ba wanda zai shiga aljanna sai irin su misar to yan aljanna kaɗan ne in dai babu mai shiga aljanna sai irin su mis'ar la yadkhulu janna illa ka amsali mis'ar fa inna ahli aljannati qalil shi aljanna kadan ne saboda saboda yawan bautar Allah da yake yawan bautar Allah to shi mis'ar yana cewa ni bazan yi shakka cikin imani na ba ana la ashukku fi imani ni ba zan yi shakka cikin imani na ba to wannan ta sa wasu sai suke ganin shi ma yana da ra'ayin murji'a wato bai yarda ya ce insha Allah ba kenan saboda yana ga in ya ce insha Allah kamar yana da tababa a cikin imaninsa don haka shi ce ba zai yi tababa a cikin imaninsa ba shi yasa Sufyanu Sauri duk da yana daga cikin mutanen da Sufyanu Sauri yake girmamawa to amma saboda wannan yasa yake ya soke shi cewa yana da ra'ayin murji'a da cewa sauran sauran malamai kamar Imam Ahmad yana kore masa cewa ba murji'a bane shi saboda me saboda ya yarda cewa al-imanu qawlun wa amal an samu yana cewa imani firici ne na baki sannan aiki ne na gabobi su kuma murji'a ba sa shigar da ayyuka cikin imani saboda haka kaga ashe ba za a ce shi murji'i ba don haka imamu ahmad yake cewa baya daga cikin murji'a saboda ya tabbatar da cewa al'amal wato ayyuka na kwarai suna cikin imani to amma al-thauri sufyan al-thauri saboda waccan kalma yana zargin cewa shi ma murji'i ne duk da girman sha'aninsa saboda haka ma da ya rasu ya ki zuwa sallah ya ki zuwa jana'izarsa da shi da sharif ibn abdullahi al-qadi sai suka ki zuwa halartar jana'izarsa saboda suna zargin sa da wannan ra'ayi qala ahmad wa lam yakun min al-murji'ah imam ahmad yace baya cikin murji'ah فإن المرجئة الذين يقولون الأعمال ليست من الإيمان domin murji'a sune waɗanda suke cire ayyuka daga cikin imani wa huwa kana yaqulu shi kuma mis'ab ai cewa yake hiya min al-iman ayyuka suna daga cikin imani kaga ba zai zama murji'a ba lakin ana la ashakku fi imani sai dai yana cewa shi baya shakka cikin imaninsa to kaga ashe tunda har ya tabbatar da cewa ayyuka suna cikin imani bai kamata a sa shi cikin layin murji'a ba shi yasa Imam Ahmad yake fitar da shi daga cikin murji'a yayin da Sufyan al-Thauri da Muhammad ibn Sa'ad su kuma suke sa shi cikin cikin murji'awa saboda wasu kamar yadda Abdurrahman ibn Mahdi yake cewa idza turika listisna'u idza turika listisna'u fa huwa aslul fahuwa aslul irja wasu suna ganin wannan togaciyar insha Allah din ita ce take bambance tsakanin ahlus sunna da murji'a wanda baya fada to murji'i ne a lokacin abinda suke dauka kenan wanda yake yarda ya ce insha Allah ana mu'minun insha Allah suna daukar shi a matsayin murji'i don haka abin nan ya sa shi a cikin a cikin murji'a amma abin nan magana ta Imam Ahmad ita ce maganar insafi ta adalci saboda haka baya daga cikin murji'a wa kana thauri yaqulu li sufyan ibn uyayna thauri sufyan thauri yana cewa sufyan ibn uyayna ta ana ala tanhahu an hada ba za ka hana shi wannan ra'ayin nasa ba ba za ka hana shi fadar irin wannan magana tasa ba fa innahuma wannan magana ibnu taymiya ce fa innahuma min qabilatin wahida da Sufyan ibn Uyaynah da Mis'ar dukkanin su Banu Hilal ne kabilar su guda daya saboda haka yana ga kana da kusanci da shi kuma gashi ga matsayin sa amma yake irin wannan maganar ta ɗan bid'a me yasa ba za ka hana shi ba babu inda aka samu Sufyan ibn Uyaynah yayi wa Mis'ar magana akan wannan saboda Sufyan Mis'ar yana gaba da shi malamin sa ne yana gaba da shi a shekaru yana gaba da shi a komai saboda haka bai taba fitowa karara ya abin nan ba ya girme shi misar ya rasu shekara 150 da biyar safiyar 198 sauraka akwai tazara tsakaninsu amma dai shi sauri yana caka gaya masa ya daina faɗar wannan maganar to shi ne malin ya ce wa ƙalbu su ɗal kalamu ala haza fi gairi hazal mawuzi ya yi cikakken bayani akan wannan a wani wurin can daban ba a nan ba haka duk wannan bayanin da yake ta yi a nan taɓa kalashi ɗan tsakura ne yake yi wai ya yi bayanin a wani guri can daban saboda haka wannan ita ce niza'in da aka samu tsakanin ahalus sunna da waɗanda ba ahalus sunna ba cikin matsala ta istisna'i wato togaciya wanda kuma dukansa dukan ta matsalar tana koma zuwa ga neman a san haƙiƙanin abin da ake cewa imani sanin menene imani abubuwa da yawa suke wato suke abin nan suke yake haifarwa ba wai kawai kasancewa menene imani ba a in ka san imani hakikaninsa to akwai abubuwa da yawa da wannan sanin imani yake haifarwa kuma da yawa daga cikin sabanin da aka samu tsakanin kungiyoyi na musulunci murji'a da kawarij da mu'tazila da shi'a da sauransu ya ta'allaka akwai ya ta'allaka da wannan musamman iman menene imanin wanda akan sani aka samar da sunaye da yawa musamman abin da ya shafi imani da kafirci da kuma fasikanci za mu ga yadda ibn taymiya zai zo ya mana magana akan yadda mu'tazila da khawarij suka saba ahlus sunna game da makomar wanda yake mai imani kuma sannan yana saban Allah mai imani yana saban Allah za a iya samun mutum mai imani kuma mai saban Allah a samu wani bangare tare da shi na imani kuma a samu wani bangare tare da shi na saban Allah wannan a gurin ahlus sunna zai yi to amma a gurin wasu kungiyoyin bid'a wannan ba zai yiwu ba ko dai a same shi mumini cikakke ko kuma a same shi ba mumini ba in ba mumini bane to kafiri ne ko ba kafiri ba to shi ma nan su kansu yan bid'a suka yi sabani wasu suka kafirta shi wasu suka ce mu bari sai an je lahira mu kafirta shi saboda haka to duk wannan yana faruwa ne idan mun fahimci menene haqiqatul iman wanda insha Allah na san ibnu taymiya zai kawo maganar jaham ibnu safwan da aqidar jahmiya wanda ita ce ta tayrasa sauran kuma suka dosana daga cikin ta kowa gurgurdan abin da ya dosana wani da yawa wani kadan lokaci yayi zamu tsaya anan abinda muka yi na daidai Allah ba mu lada da muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh